الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يومنا goma ga watan Muharram hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda kuma ya zo daidai da biyar ga watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar. Kuma da ta fara zuwa. Kuma kana da shi? Na wani. Da zai zo daidai da biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Ci gaba da karatunmu a cikin littafin Irshadu Ibn Basa'ir wal Albab للتافي والنفر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله idan ba a manta ba muna karatu a cikin tambaya ta arba'in da ɗaya ma hiya al'umuru lati ishtarakat fiha al-jumu'atu ma al-idain wallati iftaraqat wani al'amura ne juma'a da idi suka haɗa kamanni da hukunce-hukunce kuma a cikin wani al'amura suka rarrabu. Al-Ishtiraku wal-Iftirak, wujuhul ittifaq wa wujuhul iftirak. Malam ya yi muƙaddima a kan wannan batu, za mu tashi da malam ya ce wa min ha, anna a fa'ika hadihin ibadati la tahsulu biduni al-istima'atin masura. والحكم التي شرعت لأجلها متوقفة على هذا الاستماع ما لا يتي دقتكي دقتكي hikimomi na ba malam yana magana iya yanzu ana akan sallar idi da sallar juma'a ba wato malam ya ɗauko muƙaddimar abun in ba manta ba karatun mu bai gabata ya ɗauko muƙaddimar akan yadda ma shari'a ta ware waɗansu ibadu ta hukunta haɗuwa a yi, irin hikimomin da ke ƙunshe cikin ibadun da aka umarce mu da mu haɗu mu yi su tare, wadda ba iya juma'a da idi ba ne. Malam yake daga cikin hikimomin shine hakikalin waɗannan ibadu la tahsul biduna istima'atil masura. wato haƙiƙaninsu ba zai bayyana ba ba zai samu ba ba tare da haɗuwa a ba haƙiƙaninsu ta fiskar sura haƙiƙaninsu ta fiskar wato daɗin da ke tattare da su da kewar da ke tattare da su yanzu ko a sura yanzu ka ɗauki sallar juma'a haƙiƙaninta ba zai bayyana ba da jama'a ba to mutum shi kaɗai zai hau sama ne yana ƙolo yana ta bayani? Ka kasa zai da haka daga nan ka san cewa in dai itan ake nufi to zai da jama'a sai da jama'a da haka hakikanin su irin wannan ibadu ba zai bayyana ba ba zai samu ba ba tare da haɗuwar jama'a ba da aka ambata ba wal hikamul lati shuri'at li ajaliha Mala ya ce hikimomin da aka shar'anta waɗannan ibadu ta dalilinsu mutawaqqifatun ala hadha al-istima' hikimomin wato suna tsaye ne akan wannan haduwa haduwar su ne za su fitar da hikimomin shi yasa irin juma'a in ka rasa ta sai dai ka yi ta ne ka yi ta idi idan ka rasa shi ba za ka je masallacin idi ka ce mun rasa idi ko waɗanda suka rasa su ma su haɗu su su nasu idin wa minha daga ciki an istima' al khalq li hadhihi al ibadat min a'zami mahabbubat ar-rabb lima fiha min tanshit al ibad ila ibadati rabbihim wa ziyadati raghabatihim wa tanafusihim fi qurbihi وحصول ثوابه وسهولة العبادة عليهم وكثرة ما تشتمل عليه من الانتصار لعظمة الرب malam yake wa minha daga cikin hikimomin an ijtima al khalq li hadhihi al ibadat haduwar halittu don gudanar da waɗannan ibadu min a'zami mahbubatir rabb yana daga mafi girman abin da Allah ya fice lima fiha saboda abin da ke cikin su min tashyiqul ibadi ila ibadati rabbih na nishadantar da bayi zuwa ga bautar ubangijinsu cikin haduwa akwai nishadi yau ko azumi ne wato wanda za a ce kana yin sa kai kaɗanka a gidanku ko a anguwarku ko a garinku babu nishadi a cikinsa kamar irin wanda za a ce kowa ne yake naka ce kai kaɗai kake za ka yi ta cin karo da wasu abubuwa ma da za su rika sa ka ka rika jin daban kake amma yi wannan tarayyar tana sanya nishadi ko ibada ce wannan tarayyar tana sanya nishaɗi wannan nishaɗin kuma yakan sanya har mai ƙaramin niyya ya share ka a yi da shi wa ziyarati raghabatihi sannan akwai karuwar kwaɗayin yi shine sai ka ga mutum har yana jin kunyar ya fashi yanzu layya da magidanta suke jin nauyin fashi suke jin wahalar fashi suke jin kunyar fashin layya har mutum ya dinga ganin kamar wani abin kunya ne in bai layya ba ai dan tare ake yi ai dan tare ake yi in ba dan tare ake ba da ko ohansa to akwai ibadar da kwaɗayinta haɗuwa a yi ne yake ƙara kwaɗayinta a zukatan bayi wa tanafusihim fi qurbihi da kuma yadda bayi suke gasar wato kusaci da Allah madaukakin sarki haɗuwa a yin ne yake kawo gasar saboda in kai kaɗai kake da wa za ka gasa amma in ba kai kaɗai ba ne kana wawa sahun gaba in ba kai kaɗai ba ne kana wawa ciyar da mai azumi ko shayar da wanda ya azumi a ce kai ne ka fara shayar da shi kana wawar kaza kana wawar kaza saboda ba kai kaɗai ba ne amma in kai kaɗai ne kasancewa kai ne mai yi to dole a jira ka wasuli sawabihi da kuma samuwar ladan ladan jama'a samun lada a cikin jama'a ya shawo mana samun lada da a cikin jama'a ba salatu rajuli ma'a rajuli khairun min salatihi wahdahu wa suhulatul ibadati wa suhulatul ibadati alayhi da kuma sauƙin ibada jin ba kai kadai kake ba yana sauƙaƙa ta sauƙin ibada tare shine yake kawo mamu yake rugawa da gudu in ya ji za a yi rukuni kun ya ji ana rukuni kawai neman sauƙi ba ya son ya yi shi kaɗai yinsa shi kaɗai ya fi jin wahala amma a yi tare to ya fi jin sauƙi wa kasrati ma tashtamilu alayhi min al-inkisari li azamati rabbi da kuma irin yawan abin da ta tattara irin wannan ibadu na ha wai ma kifa wa kifatiha eh a ina ne ni babu a wajena wa suhulatul ibadati alaihim wa khifa ni ani da babu eh suhula da khifa duk abu ɗaya ne injin kafai kai eh wa kasratu ma tashtamilu alaihi min iktisal li azamati rabbi da kuma irin yawan abin da ta kunsa na wato wato na ƙanƙan da zuci, na ƙanƙan zuci ne ninki sa, ƙanƙan zuci da girman Ubangiji, subhanahu wa Wata zalluli wata zarru a kushin in kalbi, da ƙanƙan da kai, a tazalluli wata zarru duk ma'ana su ɗaya. Eh, kaskantuwa da ƙanƙan da kai, da in kalbi da kuma wato da kushu'in zukata da tazalluli da fudu'i da kushu'i suna ba da ma'ana kusan iri ɗaya duk wanda ya samu intisarul qalb ya samu kankan zuci game da ubangijinsa zai zama mai tawalu kuma kaskanci gaba ga ubangiji kuma ibada ne at-tazallul bayna yaday rabb ibada ne kaskantar da kanka ga bayin Allah wannan shine hakikanin kaskanci amma kaskantar da kai gaba ga ubangiji wannan kuma ibada ne saboda kishe girman kai girman kai kuma haramun ne girman kai kuma haramun ne to haka khushu'il qulub asalin khushu sifa ce ta kankan da kai wanda yake cike da kauna eh wanda yake kankan da kai ne wanda yake cike da kaunar wanda aka kaskantar da kai zuwa gare shi to khushu'i kamar yadda zaka ga waɗansu wurare ana fassara shi da tsoro khushu'i asali ba tsoro bane khushu'i ba tsoro bane ƙanƙan da kai ne nutsuwa ce wacce take cike da ƙaunar wadda aka nutsu domin ta. Kashiya ta ne kashiya. Kashiya shi ne za ka iya fassara shi da tsoro, shi ma tsoro ne na taka tsantsan. Taka tsantsan. Kar ka ɓatawa, kar ka ɓatawa wadda kake tsoron. Shi ne kashiya, kar ka ɓatawa wadda kake tsoron. Amma alkhaufu shi ne tsoron abin da zai masa. kowanne da irin da ma'anarsa. To irin waɗannan ibadu suna ƙara wa bawa ƙanƙan da kai, da ƙanƙan zuci, da nutsuwar zuciya zuwa ga mahalicinsa. Wa huduriha baina yadayi Allah ta'ala da kuma halartuwar zuciyar gaba ga Allah madaukakin sarki. Nan huduruha ai hudurul qalb hudurul qulub خشوع القلوب وحضورها nutsuwar zukata zuwa ga Ubangiji kuma halartuwar su zuwa ga gaba ga Ubangiji madaukakin sarki wa ijtima'ihim ala talabihim min rabbihim masalihahum al'amma wal mushtaraka wal khassa da kuma haɗuwar su su bayi ala talabihim akan neman su ko bukatar su min rabbihim daga ubangijinsu bukatar su na me masalihahu maslahohin na duniya da lahira al'amma wal mushtaraka wal khassa masalih amma maslaha wadda kowa yake bukatarta da maslaha mushtaraka wacce mu ne a nan muka haɗa muka haɗu a kan wannan maslaha maslahar da kowa ke bukata da mutane da dabbobi na garin nan da waɗanda ba na garin nan ba duka mun haɗu muna muna neman ta da ubangiji daga ubangiji mu maslaha mushtaraka mu ne nan muke da wata bukata kamar sallar roƙon ruwa mu ne yanzu muka haɗu muke da wata bukata maslaha kasa sannan akwai misali kuma fardiyya wadda kowa yana da irin nasa amfanin da zai kokana daga wannan sallah ta jama'iyya ko daga wannan ibada ta jama'iyya daga ubangijinsa wa minha daga cikin hikimomi anna fi istima'ihim zalika qiyamul ulfati wal mawadda anna fi istima'ihim zalika qiyamul ulfati wal mawadda daga ciki akwai wato cikin haduwarsu wajen yin ibada akwai qiyamul ulfati wato tsayuwar haɗin kai da ƙaunar juna samuwar haɗin kai da ƙaunar juna bi ana listima az-zahira unwanu listima al-batin domin haɗuwa ta zahiri to jigo ne na haɗuwar batin in dai a zahiri za ku haɗu waje ɗaya kuma alheri ne ya haɗa ku to wannan jigo ne da yake alamta da yake nuna cewa zukatanku a haɗu an gane ko to amma alheri ne ya haɗa ku shine shine hakikanin haɗuwar zukata in ba alheri ya haɗa ba to baya ba lalle ya zama zukatan a haɗa suke eh ba lalle ya zama zukatan a haɗa suke ba haka haɗu wannan ta zahiri alama ce ko jigo ne da yake alamta haɗuwar baɗini wa tafkirahum fi masalihihim والسعي للعمل لها وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض sannan kuma a cikin haɗuwar nan akwai sanya su tunani cikin maslaharsu da kuma kaiwa da komowa don aikin samar da maslaharsu amma yana cewa maslaha saboda saboda duk wani alherin da kake nema a cikin ibada yana cikin ma'anar maslaha na duniya ko na lahira wanda ya shafi kai kaɗai ko kai da waninka ko wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya da kuma kaiwa da komowa don don aiki don wannan maslaha sannan daga ciki akwai wato nan gabar na nufin akwai akwai cikin haɗuwa a yi ibada akwai sanya tunani akwai sanya tunani cikin maslaha da kuma da kuma ƙoƙarin samar da wannan maslaha akwai wanda wato haɗuwa a yi shi ne yake sa shi fahimtar ya kamata. In ba dan ana haɗuwa a yi ba, shi a ƙashin kansa ba zai yi tunanin ya kamata yi ba. Sannan bayan bayan wannan malam yake wace aliyu ba abuhin ba sannan akwai karantar da sashensu da sashi. Wata alu ba abuhin min ba akwai koyan sashi daga sashi. In dai ana haɗuwa ana ibada, to za ka ga cewa sashi yana koyar da sashi ba sai ka zaunar da mutum ka koya mar karatu ba a wani ya gani wani ya gani a wajenka ya gyara ya koya daga gare ka sannan ka gani a wajen wani ka gyara ka koya ka koya daga gare shi to akwai ana samun wannan fawa'id irin wannan fawa'id ta dalilin a haɗu a yi فالعلم الذي لا بد منه للصغير والكبير والذكر والأنثى ما لا يتي علمي إذن ودا دولني ودا يحدى دا كرمي كو ببا مچكو نمجي قد تكفلت هذه الاجتماعات بكثير waɗannan haɗuwa a yi ibada sun riga da sun ɗauki nauyin wannan kaffalat hadhihi al-ijtima'at bi husulihi waɗannan haɗuwar sun ɗauki nauyin samar da irin wannan ilimi ilimin larura ilimin da bai kamata a ce kana musulmi baka san shi ba to haɗuwa ana ibada zai sa ka san shi ko baka je makaranta ba yaro karami sai ga yana sallah ba littafi ya karanta ba bai san adadi bai san ashmawi bai san wani littafi ne ba don da shi an koya mar ba amma yana alwala ya ga ana yi yana sallah ya ga yana wayo yana gani yana wayo yana gani har sai ya zo ya iya sallah duk da harkokinsa gaba ɗaya kawai don ya ga ana nawa suka gyara ta dalilin gani nawa suka koya ta dalilin gani walau la hadin shuma'atu mala yace in ba dan waɗannan haduwa ai ba lam ya'rifu an-nas min mabadi'i dinihim wa usulihi shay'an illa afzadan minhu da mutane ba za su san mimma badi idinihim ba za su san wato mafaran mafaran addininsu da ginshiƙan addininsu ba ba za su san wani abu ba na mafaran addininsu da ginshiƙan addininsu ba illa afzadan minhu sai ɗaiɗaiku daga cikinsu dalilin haɗuwa ne ake sanin waɗansu usul da mabadi na addini mabadi shine abubuwan farko-farko na addini da galibi za ka samu yawanci akan san su ne a saba da su a dalilin ajana da yawa in ka ji masallatai ana sallah da yawa sallar su ba a karanta suka kanta ba a karanta suka kanta dalilin ana yi yau da gobe tare ya sa suka wannan rahama ce da sauki da hikima daga ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ba a ce ba a ce mu haɗu mu yi ba aka tilasta mana sallah biyar a rana kuma ba a ce mu haɗu mu yi ba in kowa sai ya bi littafi ya koyi sallah sannan ya yi ta malam da al'amari ya ɓaci dukkan mu nan kowa daga cikin mu sai da ya fara yin sallah kafin ya santa ilimi da haka ilimi wani gyare-gyare ya masa kawai da ƙare-ƙare kaɗan cikin abin da ya riga ya sani kafin ya ilimi Allah ya ce, Wale haza kanal wasudu ya fi ilan nabi sallallahu alaihi wasallama wa ya tsaluhu an salawatu khamsi fa ya'muruhu bi huduri salati ma'ahu yawman aw yawmayn ثم ينصرف من عنده فاهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي قال يتي زود هكا نما كان الوافد wato mai zuwa ya kasance ya fit ila nabi sallama zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'aluhu an salawatul khams ya tambaye shi dangane da dangane da salloli guda biyar sallan guda biyar fa ya'muruhu bi huduri salati ma'ahu kuma sallama ya ce da shi ya umarce shi da zuwa salloli biyar tare da shi yawman aw yawmayn ko kwana ɗaya ko biyu thumma yansarifu min indihi sannan ya juya daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fahiman li salati nabi sallama yana mai fahimtar sallar annabi tsira da amincin Allah ta bata gare shi wa qala kuma yace sallu kama ra'aytum min usalli wannan malai na isharar zuwa ga hadisin Malik ibn Huwaybi wanda yake bada labarin waqf sun zo wajen annabi alaihi salatu wassalam shi Malik yana cikin su suka dan kwana biyu Musulma ya ga sun bukaci iyalansu ya ce to ya kamata ku shirya ku koma gida. Amma in ko koma gida ɗaya a cikin ku a samu shugaba. Sannan idan lokacin sallah ya yi ɗaya a cikin ku kira muku sallah babban ku ya limance ku. Eh sannan ku yi sallah ina da ina yin ina yin sallah. Sai zama ba tara su yayi ya musu karatun sallah daga farko har ƙarshe ba. A'a kawai da suka ga yana yin sallah yace su yi irin da aka suka dauki ilimin sannan in ban da wancan mutumin da labarinsa ya shahara wanda bai iya sallah ba ba wanda annabi sallama ya tutsiya shi ya masa sallah tiryan tiryan irin da ya wannan mutum وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج مرة واحدة bayan faralin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji sau ɗaya ne wa hajja ma'ahul muslimuna musulmai a wancan lokacin suka yi hajji tare da shi wa kala ku zo an ni manasikakum yace ku zo ku riƙe ayyukanku daga gare ni yana nufin ayyukan hajji da umra fa sarafa an-nasu akhidina an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam ahkam al-hajj al-kulliyah wa tafsiliyah wa ta'lim al-amali ablagh min at-ta'lim al-qawli wal jam'u bainahuma akbar sarafa an-nasu mutane suka koma gidajensu akhidina an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahkam al-hajj alkulliya wa tafsiliya suna masu riƙa daga annabinsu hukunce-hukuncen hajji alkulliya waɗanda suke dunkulallu wa tafsiliya da waɗanda suke wato fayyatattu waɗanda suke fayyatattu wa ta'lim al'amali sannan kuma suna masu riƙan wato koyarwa a aikace ko ko kuma nan ya kamata a samu fasila ne kenan ko والتعليم العملي أبلغ من التعليم القولي هذا كان فاصلة هو التعليم سيد ما مرفوع سيد ما مرفوع سيد ما جملة استئنافية يوتنا وحتى فتحة شكرا والتعليم العملي أبلغ من التعليم القولي Malam ya ce, Koyarwa a aikace ya fi isar da saƙo sama da koyarwa da baki. waljam'u bainahuma akmalu hada tsakaninsu kuma shi yafi kamala ومنها أن في هذه الاجتماعات من معرفة مراتب المسلمين وما هم عليه من العلم والدين والأخلاق والمحافظة على الشرائع أو عدم ذلك من أعظم الفوائد المميزة ومنها دقتك أن في هذه الاجتماعات ما ليتك وأن أحد أي من معرفة مراتب الإسلام وتو نادق sanin matakai na musulunci wa mahum alaihi min al'ilmi wa dini wal akhlaq da abin da musulmai suke a kai na ilimi da addini da kyawawan ɗabi'u a cikin wannan haɗuwar akwai sanin matakan musulunci maratibu matakan musulmai bambance musulmai akwai sanin bambance-bambancen musulmai cikin wannan haɗuwa ba duka aka haɗa aka da haɗe ba ba duka aka haɗa aka da haɗe wani ba za ka san waye shi ba sai a masallaci a masallaci za ka san ya tsere mu wani sai an tashi addu'a ne za ka san cewa ya tsere mu wani sai a wajen karatu za ka san ya tsere masa haka za ka daga ganin mut- mat- wato eh, bambance-bambancen mutane musulmi a cikin waɗannan- irin waɗannan ibadu da ake haɗuwa a yi. Wa ma hum alaihi min al-ilmi wa dini wal akhlaq sannan kuma da abin da yadda musulmai suke suke kai na ilimi da addini da akhlaq nan ma bambance bambancen su a ilimi bambance bambancen su a riko da addini nan al-ilmu shi ilimi nan addini ibada wal akhlaq da kuma ɗabi'u da halaye a haɗuwa a yi duk za ka ga wannan ba mutum mutum kuma kun san wannan wannan yana zaburarwa eh yana zaburarwa wal muhafaza ala shara'i da kuma kiyaye dokokin addinin Allah aw adami zalika ko rashin hakan ne anan ne zaka gani za a ga mai kiyayewa za a ga wanda baya kiyayewa min a'zamil fawaid mumayyiza wanda yana daga cikin manya-manyan fa'idodi da suke bambanta mutum da mutum yana daga cikin manya-manyan fa- fa'idodi ko da suke wato da suke suka yi fice wajen sanin addini kuma suna taimakawa sosai wajen zabura malam yace litahsula litahsula mu'amalatuhum bihasabi zalika haka ne? لتحصل معاملتهم بحسب ذلك ولولا هذه الاجتماعات يوم لتحصل لكل تحصيل لتحصل لكم لتحصل معاملتهم بحسب ذلك domin mu'amalantar su ya yiwu ko ya samu da gwargwadon haka idan za ka mu'amalanci wadda ka gano iliminsa daban da yadda za ka mu'amalanci wadda ka gano jahilci da za ka mu'amalanci wadda ka gano irin ibadarsa daban da yadda za ka mu'amalanci wadda ka fahimce shi ne sakacin riko da addini idan za ka mu'amalanci wadda ka gano kyawawan ɗabi'unsa daban da yadda za ka mu'amalanci wadda ka gano shi kuma mara mutunci ne kai baka san haka yake ba da haka shi ka- ita kanta shi kansa mu'amalar wato gina ta akan saninka yaya mutum yake alama ce ta ta ilimi da sanin maslaha idan anta akramta karima malaktahu wa in anta akramta la'ima tamarrada imam shafi yana cewa in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tana anni tal- talqani anka na'iya كلانا كلانا جميع كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا فكما بينت ولست بهياب لمن لا يهابني ولست أرى للمرء ما لا يرى لي وتسنن سنن كي واي وانشن وانيني dan ka mu'amalanci kowa da yadda yake wannan ba aibu bane cikin sirar Imam Shafi'i Allah ya masa rahama akwai abubuwan koyi sosai na yadda ake mu'amalantar mutane ba na shakkar wadda duk baya shakka ta kuma duk mutumin da baya gane wani ma ba na gane masa in ka zo kusa da ni ni ma zan zo kusa da kai in kai nesa da ni za ka same ni ma nesa da kai yace kilana dukkaninmu ni da kai zaniyun an akhihi hayatahu ba wanda yake bukata kowa a rayuwa wa nahnu idza mitna idan kuma muka mutu ashadu tazaniya kan ne ma ba ruwan kowa da kowa walaula hadhihi istima'at in banda waɗannan wato haɗuwa la kana naqisa dini qalilal ihtimali yatamakkanu yatamakkanu min tarki shara'i'ihi wato in ba dan haɗuwa ba la kana naqisa dini da wadda yake da tawayar addini, ƙalilar ihtimami mai ƙaramar himma ya tamakkanu min tarki shara'ihi ya samu damar barin dokokin Allah in ba dan ana haɗuwa a yi ba to mai ƙaramar niyya ya samu hanyar fecewa ba zai yi ba wala yumkinu ilzamuhu biha ba zai yi a tilasta masa ba kuma tunda ba a san sanda kowa ke nasa ba وفي ذلك من مضرة من مضرته ومضرة العموم ما فيه kuma cikin haka kama daga cutuwarsa shi kansa da kuma cutuwar al'umma gaba da al'umum eh in dai za a wayi gari kowa ba zai yi ba kowa ba zai yi ba to ƙarshe duk al'umma su tafi haka cutuwar shi kansa da cutuwar al'umma gaba ɗaya ma fihi akwai abin da ke ciki eh akwai abin da ba za ka iya ba za ma ka iya hararo shi ba sai ya faru fil jumlati fiha min masalih ad-din wa dunya ma huwa min ad-darurati allati la budda minha malan yace a takaitan takaitawa wa fil jumla ya dunkule fi hami masalih ad-dini wa dunya cikin haduwan nan akwai masalih na addini da na duniya ma huwa min ad-darurati allati la budda minha abin da yana daga larurar da ba makawa cikin haduwan nan akwai maslaha addini da rayuwa wanda yake larura ce da ba makawa. Fa hadhihi fawaidu wa ghayruha ishtarakat fiha. Malam yace waɗannan fa'idoji da ya ambata da ma wasu su da bai ambata ba ishtarakat fiha. Waɗannan sallolin yanzu malam wannan ishtarakat wannan ta'u zamir ta'anis ya'udu ila al-jum'ati wal idayn yanzu ya dawo kan unwanin da can yana magana akan duk ijtima'at har da aikin haji har da ramadan har da komai ma da ya hada amma yanzu ya dawo kan mawdu'i da aka tambaya akai fa hadhihi alfawaid wa ghayruha waɗannan fa'idodi da aka ambata da ma wasu su ishtarakat fiha waɗannan salolin guda uku sun hada a ciki wa bi annahuma min furudid dini wa wajibatihi sannan kuma kasancewarsu me yasa nan can malam yace me yasa nan can malam yace ishtarakat fiha nan kuma yace bi annahuma bi annaha ne yawwa to ana wa bi annahuma ne amma duk bai ɓaci ba eh dan ishtarakat fiha ya mada zamirin zamirin ta'anis saboda kallolin uku ne da juma'a da idul fitr da idul adha haduwarsu su uku shi ya hukunta a basu lamirin mace anaku da aka tafi wa bi annaha ya ci gaba da wannan tsarin ta anawa da aka ce wa bi annahuma a nuskata an yayi la'akari da juma'a daban idi a matsayin abu daya da kuma kasancewarsu min furudin dini wa wajibatihi suna daga farillan addini da wajibansa kamar anan ya haɗa juma'a da idi a cikin hukunci ɗaya amma me yake nufi suna daga farillan addini da wajibansa kun ga anan bai ce bai ce min furudil a'yan ba ba magana yake akan farilla ta kan ɗaiɗaiku ba yana magana akan farilla ta addini ko bambanci farilla akan ɗaiɗaiku daban farilla ta addini kuma an ce farali na addini abin da yake nufi a nan shine sha'ira ce ta addini wanda rashin yinsa zai zama laifi a kan al'ummar musulmi a ce a gari gari kuma wanda yake watsan ba a sallar juma'a ko kuma ba a sallar juma'a ba gaba ɗaya wannan masifa ce babba ko a ce idi ya yi amma ba a yi ba kwata-kwata a garin kuma gari ne gari ne mustautan kuma ba a idi ba wannan ba zancen ba za ka ɗauko mana magana cewa ai idi sunna ce mu akada ko sunna ne don haka ba zai yanzu ana magana ba a tsaye da shi bane yanzu ba ana magana kai baka je bane ana magana ba a tsaye da shi bane haka ta wannan fiskar farillar addini da haka kasancewarsu dukkan su farilla ce farillai ne na addini wajibansa wa bi annahuma ko bi wa bi annahu bi annahuma raka'atani yujharu fihi ma fil fil qira'ati da kuma kasancewarsu dukkaninsu yanzu malam yana ɗauko maka wujuhu al-ishtirak wal ijtima da kuma kasancewar su rakawa'i ne guda biyu yujharu fihi ma bil qira'a dukkanin su ana bayyana karatu a cikin karatun sallah a cikin su wa mashru'i wa mashru'iyyatu khutbataini da kuma shar'anta huɗuba da akai a cikin su dukkanin su واستحباب التجمل والتطيب والتب- وتبكير المأموم إليهما da kuma mustahabbancin wato eh, kwalliya da sanya turare da kuma eh, wato gaggawa sammako sammakon mamu zuwa gare su Hmm? duk sun yi tarayya wa ta'akhuril imami ila waqti salati da kuma jinkirin liman zuwa lokacin sallah duk sun yi tarayya نعم عليكم السلام نعم أها نعم ina ne wajen ne tattalin daidai ina wa mashru'iyatul khutbataini aha fihi ma aha eh وبمشروعية الخطبتين فيهما والذي افترقت فيه أكثر من مفترقة abin da suka yi tarayya a ciki ya fi yawa sama da abin da suka rabu a cikinsa. Aha, sai aka ce mai, kaga wannan jumla bai kamata ta shigo ba, hanyar nuska ta ba ta fita ku inganci ba. Saboda wannan jumlar, wanda duk tarakat fihi aksar min masarakat fihi ya kamata ya zo a farkon fara maganarsa, ba sai yana cikin haɗa su sai ya raba su da wannan jumlar sannan ya ci gaba da haɗa su. Wasu babu tajammuli wacce tsayyubi da mustahabbancin yin kwalliya da kuma sanya turare ta jiki wa tafsirul ma'amumi da da kuma wato sammakon liman aya sammakon mamu afwan sammakon mamu zuwa gare su da ta'akhurul imami ila waqti salati da kuma jinkirin liman shi kuma zuwa lokacin sallah ne zai zo wal istitani wal adadi ala al qawl bihi da kuma maganar garanta da adadi ala al qawl bihi a wajen mai cewa sai da haka dan ra'ayin jumhur malaman istitan istitan sharadin istitan a juma'a da idi sharadi ne radihi dama mutane kala uku ne a yi a halin zama da tafiya. Muwaƙin da musafir da muqim. Muwaƙin shi ne mazaunin gari, ɗan gari. Mazaunin gari, ɗan gari da bai san tashinsa ba, irin mu anan. musafir matafiyi sun san shi muqim mazaunin gari ba ɗan gari ba to idan aka ce istifan sharaɗin istifan sharaɗi ne wanda yake komawa gari ba mutum ba sharaɗi ne juma'a ba za a yi ta ba sai a gurin da watsan ne. Ma'anar watsan guri ne wanda yake da tabbatattun gidaje da rayuwa. Saɓanin guri na wucin gadi, kamar tantin ‘yan gudun hijira, kamar wasu rugage na Fulani da suke zama su tashi su ƙara gaba bayan wasu shekaru. To gurin da ba zaman dindindin ba ne, ba gari ne ya kafu ba, da gidajensa, da tasharsa, da kasuwarsa, da gonakin ‘yan garin, wannan ba watsan ba ne. In ba watsan ba ne, to ba za a kafa masallacin juma'a wajen. Waɗanda suka sharɗanta haka to suna ganin idan aka yi juma'a ko a wannan wajen ba sai ba. Manzo Allah salama lokacin da Juma'a ta same shi a Mina a aikin hajjin ban kwana bai yi Juma'a ba. Saboda Mina ba watsan ba. Bai yi Juma'a ba. Ba wai dan yana kan hanya shi matafiyi bane ba. A kasancewar ba watsan ba. Ba wurin da za a yi Juma'a ba ba gari bane ba. Ba za a yi sallar Juma'a. To jumhurin malamai suna ganin duk waɗanda suke sallar Juma'a a irin waɗannan wuraren juma'a su ba ta yi ba domin sharaɗin ingancin juma'a wasu suna ganin sharaɗi ne na wajibci na ce sharaɗin wajibci mana juma'a ce ba ta waje ba a kansu ba sai wurin ya zama watsar amma inda za su yi ya rage nasu ta inganta amma jumhurin malamai suna ganin cewa sharaɗin ma na inganci sharaɗin siha da haka juma'ar ba ta inganta ba ne idan suka yi ta inda a watsan ba gane ko to to hakan nan garin da ba a juma'a kuma ba a idi min babu aula babu aula garin da ba a juma'a ba a idi wal adad da kuma adadi malam yace alal qaul bihi wato idan mun tafi akan wannan ra'ayi mun ce alal qaul bihi in mun tafi akan wannan ra'ayi mun bar ra'ayin wanda suke ganin cewa ba sai da wannan sharadin ba da na ce muku ra'ayin jumhurin malamai ne a yadda malam ya saba inda a ce baya tare da wannan ra'ayin da yanzu ya rushe shi zai ce wa sahihu haka tunda ka fara littafin na haka yake inda baya tare da ra'ayi zai ce wa sahihu zai kawo shi don adalci amma da ƙarshe zai ce wa sahihu zai kawo maka abin da shi yake gani malam ya ce fallabi tarakat fihi to gashi ni kuma aktaru min mustarakat bihi sai yanzu ni malam ya faɗi wannan batun wanda dai wanda dai suka haɗu shi ya fi yawa sama da wadda ya raba su waftarakat bi ashiya'a to kun ga wannan ya kawo shi a gaba waftarakat bi ashiya'a bi hasabi ahwaliha wa munasabatiha sun rabu kuma da wasu abubuwa bi hasabi ahwaliha wato gwargwadon halaye halayen waɗannan abubuwan munasabatiha da kuma dalilan da suka da suka hukunta su fa minha daga ciki anna waqtal jumu'ati min az-zawali ila waqtil asr inda akthar ahli al-ilm daga ciki shine sun rabu a lokaci lokacin sallar juma'a min az-zawali daga karkatar rana ne ila waqtil asr zuwa lokacin la'asar inda akthar ahli al-ilm wajen mafi yawan malamin malamai wato lokacin da azhar take take ci shi lokacin juma'a take ci a wannan tsakanin wa inda al-imam ahmad min awwal salati al-eid ila waqt al-asr a wata riwaya kuma ta imam ahmad juma'a tana farawa daga farkon lokacin sallar eid da hantsi ila waqt al-asr har zuwa lokacin sallar al-asr ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال لوكة العيد كما yana farawa min irtifa'i shamsi daga ɗagowar rana fi da rumhin wato gwargwadon tsawon mashi daga hudowar rana gwargwadon tsawon mashi da ake nufi da shi idan rana ta fito daga mahudarta ƙwallonta ya bayyana to ai tafiya take yi tafiya take yi ba ba tsayawa take ba to in ta kullo daga mahudarta ba za a fara sallah ba sai ta ɗan yi tafiya kaɗan ta yadda tsakanin yadda take da mahudarta za a iya sa mashi ta zarar ta kai haka to daga nan za a fara sallah amma kafin nan ba za a fara sallah to daga lokacin sallar idi yake farawa daga lokacin walhama take farawa ila qubailiz zawal har zuwa dab da karkatar rana qubail tasgiri na qabl ko qubail dab dab da karkatar rana wannan yana daga cikin sirrin wancan hadisin da ake ta ce ku ce akai na maganar ya ta juma'a ta haɗa ta haɗa da ranar tsinci wani lokacin sanin hikima sanin illa da hikimar shari'a yana taimaka ɗalibin ilimi ko mai da'awa wajen fahimtar masail ba kawai ganin gundarin hadisi ba kawai ganin gundarin hadisi ba da ce illa ne hikima saboda alhakim ya duru ma al'illa shi sa malaman fiqhu za ka samu kana gani ga nafsi nan daga sun bauɗe kuma ba dan ba su san da shi ba sai dan waɗansu ma'anoni da kai da ka iya rikta shi ba sallar juma'a a wata fahimta lokacinta yana farawa daga lokacin da sallar idi ke fara sannan sallar juma'a da sallar idi sun yi tarayya a hukunce-hukunce da yawa wadda ma kajimala yana cewa haɗuwarsu ma a hukunce-hukunce ya fi rabuwarsu a hukunce-hukunce yawa. Sallar idi, sallah ce wacce take lankwame sallolin juma'a. Me lankwame sallolin juma'a? Kamar yadda juma'a take lankwame salawatul khams, take lankwame sallatan salloli biyar, to haka idi yake lankwame sallatan juma'a. Idan an tashi idi, masallatan juma'a za a rufe a je a haɗu guri ɗaya a masallacin idiyar idi kamar idan an tashi juma'a masallatan azahar ake rufewa a haɗu a sallar juma'a a sallar juma'a yanzu shi idi shi kuma ya ci juma'o'i ne aka zo aka haɗu aka yi don haka akwai mutane da suke zuwa daga awali da waɗansu gurare daga cikin garuruwan da ke kewaye da Madina, waɗanda suna da juma'a a can, a can suke rayuwa amma nan suke tafowa juma'a. Yanzu da idi ya yi, sai suka tafo idi da hantsi, suka yi sallar idi. In an yi sallar idin nan, za a koma gida a yi zumunci. In an koma gida an yi zumunci, za a dawo sallar juma'a ba a da zawal. bayan zawali da wani lokacin a fahimtar imamu ahmad dogaro da wasu ruwayoyi na hadisi annabi salma yakan tsayar da ita ma kafin zawali za su dawo to yaushe suka koma suka yi zumuncinsu aka yi barka da sallah suka dawo sallar juma'a don haka manzo Allah sallama lura da cewa waɗannan sallolin sun haɗa abubuwa da yawa ka iya ce masu ka iya ce maka ka iya cewa shigen iri ɗaya sun haɗa abubuwa da yawa a yadda aka gina addini yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usr sai ya ce yau idi biyu ya haɗu muku kun zama idi biyu yake sai ya haɗa su a suna ɗaya ya haɗu muku wanda ya ga dama wannan idin da muka yi ya isa masa juma'a wanda ya ce ya isa masa juma'a me yasa saboda idi biyu ne da suka haɗa hukunce hukunce da yawa sai ce amma mu za mu to da ce amma mu za mu yi musuwa ba fa cewa ce ni zan yi ba sai sa limamu shafi'i a wannan mas'alar fikihunsa ya fi ya fi ya fi ƙayatar da ni akan kowane fikihu Imam Shafi a wannan matsalar shi buɗan bakinsa sai ya ce wannan zancen ana yi ne da mutanen ƙauyukan nan me yasa ya faɗi haka saboda annabi alaihi salatu wasallam da yace amma mu za mu yi juma'a mu suwa in yace in cewa yace ni zan yi juma'a wannan an san da kansa yake amma da ya ce mu kenan da suwa yake da ‘yan gari yake domin da ya ce mu ɗin nan idan ka ce ‘yan gari ka su sallar juma'a to sai ka gaya min annabi shi dawa ya ce za su sai ce fa inna mujammi'u mu za mu yi daga nan imamu shafi'i ya gano cewa to mashakka ita ta sa aka sauke wa waɗanta. Mashakka, ziyadatu mashakka ta sa aka sauke musu. Kenan wanda wannan illar ba ta shafe shi ba, baya cikin zance. Baya cikin zance. Baya cikin zance. Kaga ba zai yiwu kana makwacin masallacin juma'a ka kwanta kai ta bacci ka ce kai ai Abdullahi bin Zubair ai bai ma bai ma fito ba shi sai sallar sai la'asar kuma ka hakikan sai ka ce ko azhar ma bai yi ba saboda kokari ce ko azhar ma bai kuma matarsa bata ba bata ma ruwaya ba matarsa bata gaya maka yayayi a gidan ba sai bai fito ba sai sallar la'asar da haka ko azhar ma bai yi ba kuma dage a kan haka saboda kokari da jarumta sai hatsari a ciki ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت لكتتين أبن دي رباسو صلى الجمعة إذا انتا كبتين لا تقضى باء راماتا بل يصلون ظهرا سنة يصلى أزهر انتا كبتين صلى أزهر أي وأما الإيد فتقضى من الغد بنظير وقتها أما أما إيدي أنا راما شوى شغري شين من الغد أنا راما شوى شغري بنظير وقتها a irin lokacin idi idan ya wuce to ana rama shi zuwa inda shi lokacinsa mun karanta ila qabailin zawal sai bayan zawali amma ya za a yi idi ya kubce shine kuma ba a da labarin ganin wata ba a da labarin ganin wata ya faru lokacin sahabbai sai washe gari ko bayan wucewar lokacin idin sai aka samu labari ashe an ga wata mun waye gari da azumi talatin misali sai bayan la'asar sai labari ya same mu ai shugaba da muke karkashinsa ai ya yi sallah an ga wata wani labari bai zo mana ba sai mu sha ruwa da mu ranar ranar idi ce sai mu rama idin washe gari da hantsi ba za mu fita lokacin ba da la'asar wannan yana faruwa idi ya fiske wal farqu anna al id lamma kana la yatakarrar illa bi takarrur al am abin da yasa juma'a ba za a rama ba amma idi za a rama saboda shi idi la yatakarraru illa bi takarrur al am baya maimaituwa sai da maimaituwar shekara ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح kuma ba zai yiwu a fautar da maslahohi da ke cikin wannan haɗuwar ba irin maslahar da ke cikin haɗuwar idi ba zai yiwu a fawatar da ita a ce cikinan an rasa ba kuma sai sau ɗaya a shekara kasancewar yau da la'asar labari ya same mu a ce shikenan kuma sai baɗi kai akwai maslahar da bai kamata a kyale ta ba shari'a qada'uku sai aka shar'anta harama sabai aka ga sun wa ammal jumu'atu amma kaga juma'a fa tatakarraru bil usbu'i ita a sati take mai tuwa fa idza fata usbu'un hasala al maqsud bil asar idan usbu'i ya kubce to bukata za ta samu a daya mai zuwa ma'a hikmatin ukhra tare da wata hikimar ta daban wa hiya anna al eid kathiran ma yu'dharu an-nas bi fawatihi shine idi da yawa ana ba wa mutane uzuri da kubcewarsa da ta'alluqihi bil ahillati saboda ratayuwarsa da ganin wata bi khilafil jumu'ati sabanin juma'a sabanin juma'a sai akwai uzuri yasa za a rama juma'a kuma uzuri na yawwa ita juma'a riga an sani da za a ce duk gari an manta juma'a ba ai ba in ta wuce ta wuce ومنها دغتي أن خطبتي الجمعة قبلها daga cikin abin da ya raba su hudubobi biyu na juma'a kafin juma'ar ake yin su wa kutubatai idi idai ne ba da kuma hudubar idi kuma bayan an yi sallah ne juma'a kafin a yi sallah ne idi bayan an yi sallah ne cikin wasu sarakuna cikin sarakuna da suka shuɗe na manta ne sarki ne ya yi yunkurin tun da sauran sahabbai a raye ya yi yunkurin mai da sallar idi kafin sallar kafin sallah irin na juma'a hudu ba hudu ba idi kafin sallah irin na juma'a yace saboda in an yi idan da sallah an tashi ana hudu ba mutane tafiya suke da haka sai ya ga kawai gwanda a mai da idin ai hudu bar kafin sallah abai suka dakatar da shi suka ce baka da wannan iko haka da malaman usul suna kawo misalin sa karkashin ka'idar abuna abuna abin ba ka'ida ba eh ka'ida ta istisna dalili ke karkashin dalili dalili na shari'a musallat fihi al-istisna hudubobin juma'a kafin ta ne hudubobin idi kuma bayan ta ne wa qad dhukira al-hikmat fi dhalika annahuma fil idaini sunnah malamai sun ambaci hikimar da ta sa hakan din suka ce saboda hudubobin a idi sunna ne wa fil jumu'ati shartun lazim amma a juma'a sharadi ne na dole fahtamma bi taqdimihi da haka shari'a ta himmatu da gabatar da shi da gabatar da hudubar wa hadha aidan farqun akhar malan yace wannan ma kuma bambanci ne abin da ya mamata hudu gobe suke eh malan ya kawo da sunan hikima amma farki ne ne bambancin hudubar idi da hudubar juma'a hudubar idi sunna ce ba sharadi bace na ingancin idi amma hudubar juma'a sharaɗi ne na ingancin juma'a har imam al-imamun nawawi cikin al-minhaj sharhi muslim bin hajjaj ya kawo cewa wannan hudubar ta juma'a wato wato madadi ne na raka'a biyu da aka rage bisa yadda aka saba sallar azhar raka'a hudu ranar juma'a sai aka shar'anta raka'a biyu sai zama hudu ba biyu kuma su ne madadin raka'a biyu a lokacin da yake magana akan hikimomin da suka sa aka hana magana lokacin hudu ba saboda suna da hukuncin sallah yasa idan mutum ya yi magana ba da wani uzuri ba sai magana ta ɓata masa sallar juma'a saboda tamkar ya yi magana ne a raka'a biyun farko na azahar ya za a yi na ƙarshe su inganta fahimta? To, huɗubar a sallar juma'a, kun ga kenan idan ka ba huɗuba matsayin raka'a a sallar juma'a, to dole kuwa ka tabbatar ta zama sharaɗi na inganci sallar. Sallar juma'a idan aka yi ta ba huɗuba ba ta yi ba. Ba ta yi ba. Idan an yi ma kuma ba a yi huɗuba kamar huɗuba ba, ba ta yi ba. ta rigima malam Usman da malam Idris Allah ya ji kansa da rahama. Wata juma'a da ya yi jawabai kuma ya ce ya ce saboda abin a ba wani ya yi sallah ba baya jin daɗi yawa eh zazzaɓi yake ji ko ko bai yi hudubar ba bai yi hudubar ba kuma sai ya sa aka yi sallah to rigimar ba ta wani ya salla ba ce rigimar ita ma akwai ta amma dai ba ta kai wannan ɗin ƙarfi ba to in dai ya tabbata cewa ba a yi hudu ba ba juma'ar ba za ta yi to da hudu ba sharaɗi ne na ingancin jini amma ba kamar idi to shi yasa aka gabatar da hudubar a juma'a saboda idan aka jinkirtar da ita kaga ta an yi sallama daga sallah a yi ta ko wanda za su rasa juma'a tabbas idan sai an yi sallama sannan a yi ba ranar juma'a da tabbatar akwai masu barbaɗar da juma'a su don da yawa ka shi da wuya ka riƙe mutum ya zauna maka da haka Allah ya yi maganin mu ya ce sai an gama wa'azi sannan a yi sallah to sai ka ji a ranka cewa ba ka isa tafiya ba tunda ba a yi sallah ba amma idi fa gashi ana kaɗa sallaya ana kaɗa taburma liman yana hudu ba ana ta hayaniya ana surutu to saboda ita ba sharaɗi ba ne na ingancin inji an yi sallah an yi sallah magana ta ƙari kuma kuma in ka ga dama ka tsaya ka jin ga dama baka tsoro nan ba ta da hukuncin sallar juma'a a hudu ba juma'a cewa cewa an hana magana cewa an hana kaza an yi rana ta an kaza don ne ya ya wannan in jami'a yaro ne dan zai zo ce ya kunci shi mu je wa minha daga ciki annahu yushra'u fi salatil idain takbirat an shar'an takabbarori a sallar idi zawa'id ƙari akan kabbarar da aka saba a salloli fi awwali kulli raka'atin min al-ula sittan ba'da takbiratul ihram raka'a farko shida bayan kabbarar harama hadda ita bakwai kenan wa fi thaniyati khamsan ba'da takbiratul intiqal raka'a ta biyu kuma kabbara biyar bayan kabbarar ɗagowa, kaga kenan kabbara shida. Wa minha annal mashru'a an takuna salatul idaini fi sahara illa li Daga ciki abin da aka shar'anta sallar idi a yi shi a sahara, a sahara illa li udrin sai dai da udri kamar ruwan sama. Kamar ruwan sama. Amma idan ba udri to abin da aka shar'anta sallar idi a yi shi a sahara. wato a fili ba a masallaci ba. Wal jumu'atu al mashru'u an takuna fi qasabati balad. Juma'a kuma abin da aka shar'anta shi ne ta kasance fi wasatil balad da qasaba. Ta kasance a tsakiyar gari illa li udrin sai dai idan akwai wani uzuri da zai sa ta ba tsakiyar gari. Wa min al hikmati fi dalika daga cikin hikimar wannan bambancin tsakanin juma'a da idi idi a wajen gari, juma'a tsakiyar gari, lishtiharil idi, saboda shaharar idi. Saboda shaharar idi, idan idi ya fi juma'a suna. In aka ce yau idi ne, ya kake gani, daidai yake da yau juma'a ne a wajen mutane, juma'ar ma tana ɗiba amma da take ɗiba, amma idi ya fi ta ɗiba. Shaharar idi, wa ziyadatu izharihi da kuma wato daɗuwa daɗuwar bayyanuwarsa ma'ana akan bayyanar juma'a yana da ƙari na bayyana akan bayyanar juma'a na kullum oh an gane wato yanzu anan abin da malam yake gaya mana shine ai juma'a akan wayi gari ma musulmi namiji mai zuwa sallar juma'a ya manta yau juma'a ne yace ah ku fa yau juma'a amma idi fa ai ba amma ce idi gauya sai dai mutum tabuwa ya samu washtirakin nisa'i wa rijali fihi washtirakin nisa'i wa rijali fihi da kuma haduwar wato abinan taruwar taruwar mata da maza a can eh ba ma ce haduwar maza da mata ba ko taruwar mata da maza kun gane bambancin ibarar yawwa wa hadha aidan min al-furuq bainahuma wannan kuma yana daga cikin abin da yake bambanta juma'a da idi kalamin ji walidhalika kana nabi sallama ya'muru an-nisaa bil khuruj lil idi saboda haka ne manzo ba ce umartan mata da fita zuwa sallar idi hatta ya'mura zawatul hudur har yana umartan mata amare zawatul hudur al-hudur daga al-khidr al-khidr kuma yana nufin as-subut والاستقرار da abin nufi macen da aka yi aurenta tana amarya to bisa al'ada tun ta wancan lokacin ba sa fita saboda kunya tana ɗakinta sai sa muka gaji wannan wajen kakannin mu aka yi aurenta ta cikin wata shida ko shekara ba ta zo gida ba ƙarshe sai sai goyon fara ne zai kawo ki gida ba ki saba ma amma in sati ɗaya ne da lallanta na amarci bai goge ba za ta faɗa gidansu da gyale tana ƙamshi mal sai ta amarya ce kawai samu cika da imani an ce masa zawatul khudur sai ma'abuta cikin ɗaki na alkhidr wal huyyab ya umarci masu haila li yahdurna da'watal muslimin dan su halarci wato addu'o'in musulmi fa inna da'awatahum mustami'a mustami'a fa inna da'awatahum mustami'a aqrabu lil ijaba domin addu'ar su wacce ta har hada su ta taro to ta fi kusa da amsa kama anna al ibadatu al mustaraka afdalu min al mufrad fiha min al mufrad fiha Allah ce kamar yadda ibadar da ake haɗuwa a yi ta fi falala sama da almufarid fiha sama da wanda yake kaɗaita wajen yin ta hatta fudila salatul jama'ati ala salatul fard bi sab'i muslim daraja a sai da aka fifita sallar jama'a a kan sallar mutum shi kaɗai da lada 27 wa hadha min al-ma'ani al-mushtaraka wannan yana daga ma'anoni waɗanda suka suka haɗa tsakani amma saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya daga wannan gabar za ka na so mu kai shi gaba ɗaya amma lokacin na riga ya tafi sai Allah ta'ala ya kai mu mako mai zuwa wa sallallahu wa sallam ala bi karim wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik